بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت فذلكن الذي يمكنني فيه ولقد راته عن نفسه فاستحزن وإن لم يفعل ما آمره ليسجن ويكونا من الصاغرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اجرنا بهذا المعذر والتارك من تلنا بالسفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم الجمعة شهر لديها من رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran sirna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da wato ashirin da biyu ga watan efir shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya muna ci wannan sura ta sura ta yusuf za mu tashi a kan wannan aya ta ashirin da biyu allah ta baraka wa ta'ala yana yi kaito mana abin da ya faru tsakanin Zulekha da waɗannan mata da Annabi Yusuf alaihi salam sai kalan Imratul Aziz matar Aziz Misra Zulekha bayan waɗannan mata sun ga Annabi Yusuf sun ce ai ma haza bashar in haza illa malakun karim suka ce kai wannan ba mutum bane wannan mala'ika ne mala'ikan ma babban mala'ika ne don ba karamin mala'ika bane saboda wato yadda suka ga kyanta bai kamata ce dan adam yana da irin wannan kyau haka ba mala'ika ne ya kamata ya zama mai kyau haka a nan malamai sun yi ban zano ya aka suka san mala'iku alhalin su ba musulmai ba ne ke ko dai wato abubuwan da malaman suke gaya musu da bokayen su maganan mala'iku suka ainihin kayyana cikin ransu cewa wannan mala'ika ne saboda mala'ika yana da kyau kwarai da gaske shi ya sa sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkon lamari da ya ga malaika jibril alaihi salam ya fadi maga shi yana alaihi sallallahu alaihi wasallam saboda irin kyau da suke da shi saboda haka da waɗannan matan ta ga duk sun rikice saboda ganin annabi yusuf da suka yi na rana ɗaya ita kuma kullum suna tare da shi bata wannan rikicewa ba wanda rikicewan ya kai suka yi yanki hannayensu wasu suka mutu wasu suka ainihin zauce suka ringa faɗan maganganu mabambanta to saboda haka sai qalat imratul aziz wannan matar aziz bin tiran sai dace fa zalikun allazi lum sunani fi wato wannan shine wanda yake zargi na akan ta ta amfani da zalika wanda ana amfani da zalika li isharatul bayt amma haza ne nan ma malaman tafsiri sun yi maganganu masu yawa me yasa ta ce fa zalikunna tace zalika bata ce fa haza ba ai haza wallazi lumtunna ne fihi wato wannan shine wanda yake zargi na akan sa a fi huddihi bayanin da huddihi tana mutu bayani wannan ken nashi dai shine huddihi na kun gani dai ko yau kadai muka gan shi amma ga halin da muka shiga ni kuma shekara da shekara tare da shi ban shiga irin wannan hali ba to saboda haka wala kadara wato an nasbihi hakika ne na neme shi a karan kanta wato ne neme lalata da shi fadda sama wato shi kuma Allah tabaraka ta'ala ya kare shi yake yadda Allah tira bai tuwa ban tana abuwa shi ni na neme shi shi kuma ya hanu yake yadda to tunda kensa ya kai ga haka ko da kuka ganshi sau ɗaya da irin halin da kuka shiga wala in lam yaf'al ma amuruhu bi ma amuruhu wato idan bai aikata abin da na umurce shi da shi ba khala addal babul haya a wannan lokaci sai ta cire mayafi na kunya ta zamanto kawai ta yaye maganan gaba daya tace al'ana yanzu kan lamma ra'at ma waqa bil nisa'i yayin da ta ga abin da ya faru da mata halin da mata suka shiga kala sai tace la budda an yaf'ala ma amuru bi ba makawa Yusuf ya aikata abin da na umurce shi da shi wala in yaf'al ma amuru idan kuma bai aikata abin da na umurce shi bihi da shi ba to la yuzdananna da sannu za a tashi a gidan kurkuku wala yakunanna min as-safirin zai kasance cikin kaskantattu az-zalilina wanda suka kaskanta saboda kin bin umarni abin da aka umarce shi da shi fa kulna lahu sai waɗannan mata su ma suka gaya wa annabi yusuf alaihi salam adi maulatuk kabi wato sai shugabarka a kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'mina la yuhawwanu lahu alayhi sakaratul maut hatta yakhruja ruhuhu wa la yahussu bil alam sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mu'mini ana sawwaka masa sakaratul maut mazagin mutuwa har a zare ransa bai ji komai ba hadisin da imamu abu da ya a cikin musnad nashi wanda hadisin bara ibn azim fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innal abdal mu'min idza kana fi ibtila'in min ad-dunya wa ibali ila al-akhirah nazala ilayhi al-mala'ikatu min as-sama' bidul wujuh ka'anna ka'anna wujuhahum ash-shams ba'hum kafarun min akfal al-janna wa hanun min hanun al-janna hatta jalasu minhu masjid al-basri thumma ji'a bi malak al-maut hatta yajlisa inda rasi wa yaqulu يا أيها النفس الطيبة اخرجي إلى مغرج من الله وعدوان وتخرج التسبيل كما تسبيل غدرة من الصفاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi na bara ibn azib wanda imamu ahmad ya kawo shi a cikin musnad nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lalle mumini idan ya yanke gabarin duniya ya zama ba duniya bace mafiskantarsa ba duniya bace damuwarsa Allah ne tabaraka wa ta'ala shi ne damuwarsa to mala'iku za su sauko gare shi masu fararen fiska kai ka ce fitakunsu ko fiskokinsu wato rana ne saboda hasken waɗannan mala'iku za a zo tare da su akwai likafani na aljanna da turare daga aljanna har su zauna kusa da wanda zai koma ga Allah lokacin da mumini zai rasu yana kallon su iya ganinsa maddul basari ba iyaka suna zaune sai mala'ikan mutuwa ya zo sai ya zauna wurin kan shi wanda zai koma ga Allah sai ya ce masa ya ke wannan rai mai tsarki ki fita zuwa ga gafaran ubangijinki da yardarsa sai ransa da fita tana shiga kamar inda ruwa yake shiga yake fita tana tsiyaya har ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan mumini kenan to ba zai ji radadin ɗaukar rai ba wani daga cikin malamai da ya karanta wannan hadisi sai ke ta tunani ta yaya za a zara ran mutum bai ji ba wala hassa bi alam wala hissa bi alam bai ji radadi ba alhali ga yadda zarar rai yake shikenan sai ruya da sirna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na ji kace mumini ransa zai fita da gare shi bai ji wani radadi ba ko zan samu wannan magana naka cikin alqur'ani wannan hadisin da kafa da rasulullah zan iya ganin misalin sa cikin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kwarai kuwa wannan magana tana cikin alqur'ani mai girma ka karanta ka gani shi ke wannan bayan Allah ya karanta ƙur'ani daga farko har zuwa ƙarshe bai ga wannan magana ba sai ya ƙara bacci ya ƙara ruya da sirri na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na karanta ƙur'ani daga farkonsa har zuwa ƙarshen sa
ban samu wannan magana ba sai da rasul sallallahu alaihi wasallam ya karanta qur'ani ya kara karanta qur'ani na biyu bai gani ba sai kara ruya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na kara karanta qur'ani ba dukansa ban samu ba manzo Allah ya ibrahim aidan ya kara karanta qur'ani kuma fa karahu thalithan ya karanta na uku nan ma bai gani ba fara al-mustafa sallallahu alaihi wasallam sai ga sirna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka tambayar da cewa bai ga wannan magana a cikin alqur'ani ba sai sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lako haza fi suratul yusuf ka nemi wannan magana tana cikin suratul yusuf fa qara suratul yusuf wannan ba Allah sai ya karanta suratul yusuf hatta balaga qissatan nisa har lokacin da ya zo wannan wuri kissan mata لما قدان عيديهن ولم يشكرن بالعمل لجمال يوسف عليه السلام yayin da mata suka yanke hannayensu ba su jira dani ba saboda kyan yusufa da ya zo wannan wuri alima annallaha ya qadiru an yuhawwina sakaratul maut ala abdi sai ya sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko ya sawwakawa bawa bawansa magagin mutuwa har ransa ya fita bai ji wannan rantsin mutuwa ba kamar yadda hankalin waɗannan mata da dorin ganin kyan yusufa har suka yi yanki hannunsu ba su ji wannan rantsi ba saboda haka hatta kurjar walami walai salahu shu'ur bil alam har ransa ya fita bai ji wani shu'ur wato bai ji a cikin cewa wani radadi na zare rai ba wannan hikaya mai tafsirin ruhul bayan ya kawo shi to saboda haka muddin bawa ya zama na Allah ya yanke lamarinsa zuwa ga duniya bar zaman to akbar hammihi ba ita ce mafi damuwa a gare shi ya zama Allah ne tabaraka wa ta'ala shine damuwansa saboda man wajada Allah wajada kullu shay duk wanda ya samu Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dukkan komai ita kanta duniya sai da ta neme shi ba dai shi ya neme ta ba kuma duk abin da ya rasa ita ba zai damu ba saboda ya san mai bayarwan shine Allah kuma ya samu mai bayarwan saboda haka duk abin da ya rasa ba abin da ya rasa saboda ya samu Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka idan mu'min ya yanke gaba da duniya ya dukkanci Allah ya zama na Allah zan sa Allah sai ya sauwaka masa zarar rai sai ya zamanto wato za a ransa duk yadda zafin zarar rai yake kamar yadda annabi Idris alaihi salam aka tambaye shi ya faɗa yace kamar ka samu dabba ne da ranta ka ringa fede ta kamar haka so dubu ba so ɗaya ba ka ringa fede dabba da ranta sida kana sa wuka kana sida kana raba ta da fatanta to zafin mutuwa kamar haka so dubu amma idan ba ya zama na Allah sai ya zama an zayarinsa bai ji wannan raɗaɗi ba har a zayarinsa bai ji wannan raɗaɗi ba hatta wanda annabi isa ya tara jikan annabi nuhu alaihi salam shi ma ya ce a shekaru dubbai da ya rasu har yanzu yana jin sakaratul maut magagi zafi na mutuwa saboda inda mutuwa take da zafi amma duk da wannan idan mutum ya zama na Allah sai Allah tawaka masa kamar da sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zaran da bai ji wannan rasuli ba Allah tawaka masa
قال رب اسجد وحق إلي مما يدعونني إليه وإلا تغفر عني كيدهن أعبد إليهن وأكن من الجاهلين الله تبارك وتعالى سيتي يا في النبي يوسف يتي قال ربي السجن أحب إلي يا أبنجدي wannan gidan kurku gidan yari shi fi soyuwa a gare ni in ma ya dauna ni ilayi akan abin da suke kira na zuwa gare shi na aikata albasha saboda والحرام فأما الحرام والممات دونه كما يندى سيدنا عبد الله ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام دي mutuwa ta fi sauki a kansa saboda haka annabi Yusuf yace zaman sa gidan yari ya fi masa sauki akan wannan abubuwa da waɗannan mata suke kiranta zuwa gare shi wa illa tasrif anni kai da wannan Allah idan baka kawar min da baka juyar min da kaidin su ba fa asbo ilaihinna wato zan karkata asiru min aljahilin zan karkata zuwa gare su sai in kasance cikin wanda masu yin zunubi lamma ra'a yusuf min shiddati ta'alluqin nisa'i bi farra ila Allah tabaaraka wa ta'ala yayin da annabi yusuf ya ga tsananin yadda mata suke karkata suke ta ratayuwa da shi sun damu da lamarinsa saboda kowace daga cikin waɗannan matan wanda suka yi yanke hannayensu kowace ta nemi annabi yusuf da irin abin da zulaika ta nema saboda haka suka ce ya bi umarninta bayan umarnin nata to su ma fa bayan ita sai su suka ringa faɗan waɗannan abubuwa sannan ita zulaika ta ji wannan maganan ya yaɗo kamar yadda mai tafsirul khazin ya kawo sai ta gaya wa mijinta wato ka gafa wannan bawa ba ibrahim mutumin kan'anan nan ya sa wannan maganan ta yaɗu duk gari an ji wannan magana saboda a samu maganan ta mutu a sa shi a gidan yari kawai sai a manta da shi ita ma ta faɗa mijin nata wannan sai hankalin sai fara wannan kama wannan magana annabi yusuf kuma da ya ga wannan abun da suke fama da shi sai ya yawo ubangiji ai kurku shi yafi soyuwa a gare ni akan wannan abun da yake nema suke nema a gare shi saboda haka dalaba min Allah yudkhilahu fitna wa yafazahu min an-nisa ya nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya shigar da shi kurkuku ya kare shi kuma daga abin da waɗannan mata suke neman Allah ya tsare shi daga sharrin su saboda haka da annabi Yusuf ya nemi wannan shikenan ya manta wato inna Allah qadirun ala zalik Allah yana da iko akan wannan a wato da yaro ya Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga sharrin wato mata kuma ya kare shi da sharrin gidan yari da Allah ya aikata Allah yana da iko akan wannan amma sai bai roki Allah kariya akan gidan yari ba shi da yaron ya Allah ya kare shi daga sharrin wannan mata a kai shi gidan yarin saboda haka sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace idza da'awta faltajizim azim fi du'a idan zaka yi addu'a wato kai ainihin himma ka ainihin yanke akan wannan addu'a kai roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kai sai yanke kana yake ne Allah zai karba duk da ka sani fa inna Allah la mustaqarrun lahu Allah ba wanda zai tilasta masa ya tashi dole ya aikata abinda ba shi ba saboda haka la yaf'alu illa ma yurid Allah ba abinda yake aikatawa sai abinda yake nufi tabaraka wa ta'ala min zalika ma yaqulu al-abdu daga wannan wato abinda mutum bai yi azma cikin addu'a ba kaji bawa yana addu'a yana cewa Allahumma adini kaza in kana khairan li Allah ka bani kaza in dai kaza nan alkhairi ne a a shewe ce karka faɗi haka salillah an yuti kama tuhibbu wa yaj'al alkhaira laka a huwa qadirun ala zalik ala kulli shay ka roki Allah ya baka abin da yake so sannan ka roke shi wannan abin da yake so Allah ya sa alkhairi a ciki shikenan sai Allah ya baka ɗaya daga cikin manyan a magabata a wannan ƙasa wato ya je wurin shehu balarabe ya kai hadiyarsa alhaji mai gemu da ya kai hadiya ya ba shi ya ce aka rama kallanin addu'a shehu balarabe da ya ga ya ce kamin addu'a Allah ya bani kaza sai shehu balarabe da ya fara addu'a Allah ka ba alhaji mai gemu kaza wannan abu bukatar nasa yin alkhairi ne sai ce ya aka rama kallanin kaza ka ce ya bani kawai sai in ƙara kawo wata hadiyan kuma in ce kamin addu'a Allah ya mai da abin ya zama alkhairi yanzu dai kamin addu'a Allah ya bani in ya bani zan ƙara kawo ta hadiyya kuma abin addu'a Allah ya sanya alkhairi a ciki to haka shehu ya faɗa ka roki Allah Allah ya baka abin da yake so sannan Allah ya sanya alkhairi a cikin abin da yake so din to shikenan Allah yana da iko kan dukkan wannan saboda haka annabi Yusuf alaihi salam da ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ne najiyahu min an-nisa wa min as-sijn la fa'ala Allah ya tsare shi daga sharrin mata da sharrin gidan yari da Allah ya aikata haka walakin ikhtara sijina sai dai annabi Yusuf ya zabi gidan yari lam iktara sijina salima minan nisa yayin da ya zabi gidan yari shikenan sai ya fura daga sharrin mata walakin dakara sijina sai dai ya shiga kuma gidan yari tunda ya samu tsira daga wannan kuma ya shiga wani ainihin yanayi na gidan yari
فاستجاب له ربه فضرب عنه بينهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to shikenan fastajaba lahu rabbuhu Allah ubangijinsa sai ya amsa masa du'a'u Allah ya amsa wa annabi Yusuf alaihi salam addu'arsa fasarafa anhu wa kaidahunna Allah tabaraka wa ta'ala sai ya juyar masa da kaidin waɗannan mata saboda shi Allah as-sami'ul alim innahu huwa as-sami'ul alim Allah mai ji ne ko masani ne tabaraka wa ta'ala summa bada ay zahara lahum min ba'di ma ra'ul ayat sannan sai ya bayyana musu bayan sun ga dalilai addilalat ayoyin da suke nuna ala bara'ati Yusuf akan kubutar Yusuf cewa ba shi da laifi akan wannan gari da ta faru an yasjunuhu ainihin suka ga ba abin da za su yi da su tsare shi da yasjunannahu hatta eh tsare shi zuwa wani lokaci قالوا لا بد من دخول السجن حتى ينقضي الكلام suka ce ba makawa Yusuf ya shiga gidan yari har wannan magana ta yanke idan aka manta da labarin aka bar maganar Yusufa shikenan sai a fito da shi fasujina sai aka sa annabi Yusuf a gidan yari fatahawwala sijin ila zalika a fasarar tattali wa tajlis ala saqafi baitiha tanzil ila sijin فقط ليلا ونهارا لشدة محبتها ليوسف يوسف في راحة وذريقة في العذاب ذاك ساعة النبي يوسف أجدن ياري sai abun lamarin sai ya juya sai zama wahala da kunci na zama gidan yari sai ya dawo kan zuleka yusuf kuma yana cikin hutu sai zama kullum tana cikin damuwa sai ta hau kan sama baininta tana hange tana hango gidan yari saboda damuwanta Yusuf da take so yanzu yana gidan yari sai ta zama tana cikin damuwa kullum annabi Yusuf alaihi salam shi kuma yana cikin hutu ya huta da kai da su da filtino ya zama shi kenan ya ci gaba da ibada a cikin gidan yari ya samu kwanciyar hankali da yawa za a sa mutum a gidan yari sai ya zama to ya samu sauki wato lamarin ya koma ga Allah kamar yadda ya faru da ainihin lokacin turawan mulkin mallaka suka kama ɗaya daga cikin manyan malamai na yankin Senegal Mali wato Sheikh Ahmad Bamba suka kulle shi a cikin wani daki kwana arba'in ba abinci ba komai saboda irin gugurmaya da Sheikh Ahmad Bamba babban waliyi ne dan malamai suna yana daga cikin karamarsa duk wanda ya zo ainihin Bamako zai wuce Senegal da yawa sai ga mutane sun bata sun ɗimauce daga wani ainihin kuro sai a yi ta zagayawa ita yawa a cikin Bamako ga zama tuwon bata saboda wato duk wannan ba zai wuce mutum ba zai wuce ba sai ya ziyarce shi to wannan yawo da ake yana ta zagayawa cikin wuri daya wato zai zama ziyarar su kenan kafin nan a samu a wuce to wannan Sheikh Ahmad Bamba ya yaki da turawa kwarai da gaske a lokacin sai suka kulle shi a cikin wani daki ya zauna kwana arba'in ba abinci ba komai suna bude shi sai suka ga ya ƙara ƙoshi ya ƙara samun kwanciyar hankali sama da lokacin da yake yawo suka ce ya haka yace ai ya samu ne zuwa daga shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ba da wani damuwa yana ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala to haka annabi Yusuf alaihi salam sai zamanto ya samu ne zuwa kwarai da gaske ita kuma Zulaika tana cikin ainihin matsala tana kullum tana ainihin cikin damuwa na azaba raguwa da annabi Yusuf alaihi salam saboda haka wato ya zauna a cikin gidan yarin nan ya zama kullum wuni yake yana azumi kwana yake yana sallah yana gaida marasa lafiya yana taimakon wanda suke da rauni duk abubuwa na alkhairi annabi yin sai zama yana yin sa kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya fada a cikin wannan zama sai a gidan yari wada kalama
وقال الآخر أراني أحمل فوق رأسي غرزا تأكل الطير منه نجينا بشأنه إنا لنراك من المحسنين
shikenan a Allah tabaraka wa ta'ala sai ce to lokacin da za a sa annabi Yusuf alaihi salam gidan yari wa da kalama ustijnu fatayani wato gulamani lil malik sai samari guda biyu na sarki sai aka sa su tare da annabi Yusuf alaihi salam a wannan gidan yarin da suka sa su tare wato su ma yara ne na sarki adu ma safi wa akar sahibu da'ani daya mai shayar da sarki giya ne ɗaya kuma mai lura da abinci ne fara'aya wato na farko mai shayar da sarki giya sunansa sarhamu shi kuma mai ba wa sarki abinci sunansa barhamu shikenan waɗannan mutum biyu suka shiga gidan yara tare da annabi yusuf alaihi salam fara'aya hu abbara ruya sai suka ga annabi yusuf ya fassara mafarki suka ga ya fassara mafarki na wani daga cikin wanda suke zaune a cikin gidan yari faƙala la nastabir yannahu sai waɗannan tarhamu da barhamu suka ce to lalle za mu jarrabe shi za mu gwada shi mu ga ya san fassara mafarki nan da gaske ko bai sani ba saboda shi mafarki wani abu ne da yake da mushkila kwarai da gaske za ka samu mafarki iri ɗaya ne amma fassara su mabambanta lura da wanda ya mafarkin kamar yadda ibn sirin wanda babban malamin fassara mafarki ne ta imam malik yana turawa in yi mafarki a gaya masa ya fassara imam malik mafarkinsa to ni yazo ya same shi yace ya ga yana kiran sallah sai ce masa ai zaka je aikin haji shine fassara mafarkinka saboda wa azzin fil nas bil hajji ya tuka rijalan wani kuma yazo shi ma yace yayi mafarki yace za a yanke ma hannu za ka yi sata a yanke ma hannu saboda fa'azzanar mu'azzinu ayyukal iru na cikin wannan sura to kowa sai zama ta mafarki iri ɗaya ne amma lura da ita ya haka yace wannan lokacin da yana ga min barkinsa sai na ji ana karanta min wacce aya sai na gane cewa zai je yakin haji kai kuma kana karanta min barki sai na ji wannan ayan ana karanta min isa to saboda haka na san cewa sata za ka yi za a yake ma ko shi mafarki idan ka yi shi kada ka yi gaggawan faɗa kowa saboda sai na rasulullahi ne yace ne mu'addil awwal yana gaba wanda ya fassara na farko ko ba haka bane ya fassara mafarkin abin da ya fassara sai ya kasance wai dan uwa aran ma ne sosai sai wani mafarki yana tashi sai ya ga dan uwansa aran ma sai sai ai ga mafarki ya wannan wahala ne wahala ne subhanallah kuma zai yi tafiya da suka yi tafiya suka yi hatsari a hanya wahala da suka wuni cikin wahala yayi ta zawo ya wahalan kwarai da gaske ana karanta a wannan wurin da aka zo wannan hadisi yace wallahi shi kan ya gani wahala da suka yi tafiya ne za su yi na awa guda awa biyar amma san da suka wuni suka kwana a hanya suka haɗe da wahalan da wannan ya fassara masa a cikin wannan mafarki to saboda haka ne annabi yaqub ma ya ce wa annabi yusuf kar ka gaya wa yan uwanka wannan mafarki saboda ya ga mafarkin in wani ya fassara shi aka jin yanda yake sai abin ya tabbata saboda haka mafarki yana da mishkila kwarai da gaske kar ka faɗi mafarki sai wanda yake masoyinka kuma wanda yake da khibra masani akan fassara mafarki shi kuma ji tsoron Allah ya faɗi alkhairi in bai sani ba kuma kada ya tawo in can wanda zamu samu gaba ya ji a daga su alamin kawai a ya ce shi bai sani ba to saboda haka sai suka ce zamu jarraba annabi Yusuf alaihi salam saboda mu ga ya san fassara mafarki ne ko bai sani ba qala ahaduhuma wa huwa safi shi wannan sarhamu wanda ke shayar da sarki giya sai ya ce inni arani a asiru khamran na gani ina matsa wa sarki inabi ina matsa masa giya na inabi da yake yi faƙala akar sahibu ta'am ɗayan kuma wanda yake ba wa sarki abinci wanda shine barhamu sai ya ce inni arani amilu fawqa rasi khubza ni kuma na ganni ina ɗauke da gurasa ko kuma masa a kaina ta kulin ɗairu minhu tsuntsaye suna cin wannan gurasa take kaina suna cittaka nabbina khabbirna bi ta'wili ka ba mu labarin fassaran wannan abin da muka gani wato bi ta'biri inna lanaraka min almuslimin lalle muna ganin ka cikin mutanen kirki musulai saboda yadda kike gaida marasa lafiya a gidan yari kake taimakon gajiyayyu a gidan yari kake ainihin wa'azi kake hana mummunan aiki a wannan gida kake mana nasiha muna ganin kai mutumin kirki ne saboda haka ka ba mu labarin wannan mafarkin namu namu da muka yi sai annabi Yusuf ya ce musu قال أن نفعلهما لتعيه قبل أن يأتيهما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم في الآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
shikenan annabi yusuf alaihi salam sai fara musu wa'azi kafin ya fassara musu mafarkin sai ce fa ku sani kada ku ce za ku yi wasa a lamari la ya ce kuma da amin turu tsakani ba wani abinci da ake zuwa muku da shi wanda ake azurta ku da shi sai manami kuma a cikin bancin ku illa na ba tu kuma a bitamini kil ya kaza yana ba ku labarin sa a farke kabla an ya ce kuma tawilu tun kafin ya zo muku a nan mamun kurdabi ya kawo gangano guda biyu ma'anan wannan fassaran wannan wuri cewa na farko ba wani abincin da za a kawo muku a wannan gidan yari a kawo muku wani abinci da za a kawo muku sai na ba ku labarin cewa irin abinci kaza za a kawo muku kamar yadda annabi isa alayhi salam yake yi wa unabbiukum bima ta'kuluna wa tadhkuruna fi buyutikum zan ba ku labarin abin da kuke ci da abin da kuke ajiyewa a gidajenku to shi ma haka yake duk abin da za a kawo muku na abinci sai na ba ku labari kafin a kawo muku wannan abinci wasu malaman tafsiri suka ce haka shine ma'anar wurin magana na biyu ce malaman tafsirin na biyu kuma suka ce a'a ma'anar wurin shi ne wato ba wani abincin da za ku gani kuna ba wa sarki kuna ciyar da sarki da shi a cikin bacci ku yi mafarki kuna ba wa sarki wani irin abinci sai na ba ku labari a farke ga yadda lamarin yake zai kasance kafin abin ya kasance zan ba ku labari saboda haka zalikuma mimma allamani rabbi wannan abinda ubangiji na ne ya sanar da ni Allah tabaraka wa ta'ala fi haisu wato hatta ala imani ma kuma qawwahu bi qawlihi ya kuditar da su akan imanin su sannan sai yace musu ku sani fa inni taraktu millata qaumin dini qaumin la yu'minu billahi ni fa bana bin na bari nan ma mamul qurdabi ya kama gano yace me yasa yace taraktu alhali dama bai taba aikin wato bai taba bin milla na allazina la yu'minuna billahi ba manansa yace ni fa bana bin bana bin addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba wanda suka kasance bil akhirati hum kafirun wanda suke kafircewa Allah ni a ba dinin su nake bi ba kusan wannan Allah ne sanar da ni wannan saboda ni bana bin addinin wanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar lahira ba ni bana bin addinin su wattabatu millati abaiya sani ni ina bin addinin iyayena ne Su waye ne iyayen nawa su ne ibrahima da ishaqa da yaquba shine annabi ibrahim da annabi ishaqa da annabi yaqub ita ya faɗi waɗannan iyayen nasa ne saboda ba wanda a wannan zamanin bai san shura na waɗannan annabawan Allah ba tunda sun yi shura da aikin alkhairi to shikenan duk wanda aka faɗa cewa ni ina bin addinin waɗannan su ne iyayena da kakannina addinin su nake bi to shikenan wato za su gane cewa shi ba mutumin wasa ba ne addinin waɗannan yake bi iyayensa wanda kowa yana neman annabi ibrahim ya zama nasa yahudawa da nasara gaba ɗaya allah ya ce musu ba nasa ba ba nasu ba ne saboda haka a ma kana ma yan bagina na annu shirka billah saboda haka mu fa bai kamata mu shirka wa allah ba addinin iyayenmu waɗannan muke bi annabawan allah tabaraka wa ta'ala sheikh muhammad al-mushiri yana cewa wato annabi yusuf alaihissalam ya yi alfahari da addinin waɗannan iyayen nasa saboda yana bin addinin iyayen nasa ne shi ma annabin Allah ne yace amma idan mutum ya zama baya bin addinin magabatansa bai bi hanyarsu ba to ba wani alfahari da zai yi yace shi iyayensa kaza ne yace ‘ya'yan bayan Allah mutanen kirki idan sun rufa wa kansu asiri ji Sheikh Muhammad al-Mushiri suka bi hanyar mutanen kirkin bayan Allah waliyai shikenan sai a rufa mu sauran asirin nasu kuma ya zama an tafi haka yace idan suka kawo da kai to shikenan yace wannan zamani zamanin hurriya ne zamanin yanci ne yace haka yayan sarakuna abinda ake ce musu wato dan sarki takalmin karfe duk wanda ka taka ya fita fita gu yace wannan lokacin mulkin mallaka kenan yace amma yanzu lokacin demokuraɗiyya lokacin yanci yace Muhammadu Mushiri yace ko dan sarki ne dole ya bi mutane a hankali saboda ya samu jama'a idan sarki ya mutu jama'an nan su ainihin ba da shaida ce shi suke so ya zama sarki idan bai yi haka ba yace zai ci gaba da taka mutane wanda suke fadan mahaifinsa to shikenan sarki yana kawwa sai sarautar ma ta bar a lokacin demokuraɗiyya sai gwamna ko wanda yake jagora ya sarautar ma kawai da gidansu ta koma wani gida ita lokacin yanci ne to saboda haka su bi hanyar magabatansu na mutanen kirki su ma sai samu wannan ya zama ba sa tarayya wa Allah su ma da komai wato li ismatina saboda muna da isma ba mu da ainihin tarayya da Allah da komai zalika tauhid min fadlillah wannan kare ta Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin falalan Allah ne tabaraka wa ta'ala alaina wanda Allah ya mana walan nasi falalan Allah kuma ga kan sauran mutane mu'minai wanda Allah ya musu suka zama to basta shirka walakin na aksaran nas humul kuffar yawancin mutane kafirai la yashkuruna Allah ba sa gode wa Allah tabaraka wa ta'ala fa yashkuruna ba sai zama to suna shirka sun masarra bi du'ai ma ila imani sannan annabi Yusuf alayhi salam bayan wannan muqaddima da ya musu na share hanya zuwa ga kiran zuwa ga imani da ya gaya musu wannan magana saboda gabatarwa ne kai tsaye ba zai ce musu ku yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba to sai ya share musu hanya shi ba ga hanyar da yake bi kuma shi ba abun wasa bane shi annabin Allah ne dan annabin Allah dan annabin Allah dan annabin Allah wanda sai na Rasulullah sallallahu alaihi masa kirari karimun ibnu karimin ibnu karimin ibnu karim babba dan babba dan babba dan babba annabin Allah annabi Yusuf dan annabi Yaqub dan annabi Ishaq dan annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka bayan musu wannan mukaddima sai ce musu يا ثاني السر أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
shikenan annabi Yusuf alaihi salam da yake musu wato ya zai da sigi ya ku abokan zama na gidan wannan yari ar babu mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahhar amillahu wahidul qahhar shin alloli wanda suke rarrabe allan kaza allan kaza kamar yadda quraisha su suke da alloli ko allan yaƙi shine hubal din za su tafi yaƙi wurin hubal suke zuwa allan kasuwanci shine kaza kowane abu da allansa yanzu alloli mabambanta su suka fi alkhairi amillahu wahidul qahhar ko kuma allah makaɗaici mai rinjaye ma ta gudu na min duni ghairuhu illa asma'an sammaitumuha abinda kuke bautawa ko kuma ba abin da kuke bautawa koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala sai wasu sunaye da kuke ambaton su sammaitun biha asnaman kuka ambaci gumaka da waɗannan sunaye kuka je kuka cire ice kuka sassake shi kuka sa masa suna ko kuka gina ƙasa kuka sa mata suna kuka ambace su antum wa aba'ukum ku da iyayenku ma anzalallahu biha bi ibadatiha min sultanin Allah bai saukar da hujja da dalili akan bautan waɗannan abubuwa da kuke bautawa ba ba wani dalili da Allah ya saukar na bauta musu saboda haka ku da iyayenku ne kawai ke aikata wannan a inil hukuma alqada illa lillah sani hukunci gaba ɗaya yana wurin Allah ne tabaraka wa ta'ala shine mai hukunci alqada hukunci wato yana da Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu shi kadai amara Allah ta'budu illa iyyah shi kuma wannan Allah da yake hukunci yayi umarni kada a bautawa kowa kada a bautawa komai sai shi tabaraka wa ta'ala saboda haka shi ya kamata ku zo ku bautawa kar ku bautawa waninsa tabaraka wa ta'ala wannan zalika tauhid wannan kare ta Allah da nake kiran ku zuwa gare shi dinul qayyim shine addini al-mustaqim addini wanda yake miƙeƙe a wanda ya miƙe wanda yake shine na gaskiya wanda yake tsayayye walakin na aksaran nas humul kuffar la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane su ne kafirai ba san da haka ba ai ba san ma yasiru na ilaihi ba san abin da suke tafiya kai ba suna gani abin da suke kai gaskiya ne ba sani ba a ɗauki Allah abin bauta da gaskiya guda ɗaya shine Allah guda ɗaya mai rinjaye shi ne addini mai ɗaya ba sani ba suna bin gumaka abinda suke aikatawa ba su da masani ya kai.
Ya sahiba ya sirri amma ahduwa ba tsira da ruwan ba. وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه وهي الأمر الذي به تسترجعان shikenan wannan wa'azi suka gabatarwa ne tun zai faɗa musu menene fassaran mafarki da suka yi sai annabi yusuf alaihissalam sai ce musu ya ku ɗan uwan zamana a gidan yare amma hadukuma allazi huwa saqi wa yukhraju ba'da thalathati ayyam amma ɗayan ku wanda shine mai shayar da sarki giya wanda sunansa sarhamu za a fitar da shi bayan kwana uku zai fita daga wannan gidan yarin fa yasta rabbahu sayyidahu khamran ala alati zai je ya ci gaba da shayar da mai gidansa giya kamar yadda ya saba zai je ci gaba da wannan aikin wa amma al-akharu amma dai shi barhamu wanda shine mai ciyar da sarki abinci fayakhruju ba'da talatin shi ma bayan kwana uku zai fita bayan kwana uku amma abin da zai faru da shi fa yuslabu za a tsayin tsire shi fa ta'kulu tsayu min ra'sihi tsuntsaye za su ringa cin caccakan kansa Faffa saboda haka da suka ji ya faɗi haka sai suka ce a mu fa ba mafarki muka yi ba suka tsorata da abin da ya faɗa musamman shi wannan da ya ji sai ta yi kudi al'amurin da zai da tafiyar an riga hukunta al'amarin da wuke tambaya kai an riga an gama ha za ta wili ru'ya kuma wannan dai shine fassarar mafarkin ku shi ya ce kana sahibu sa maliku ittakarahu rajul min man yuridu maqam al shi wanda yake ba sarki abinci wani ne ya bashi kungila ya bashi rashwatan ya bashi cin hanci akan cewa ya sawa sarki abinci wato abincin sarki ya sa guba idza mata al-malik yatawalla huwa al-mulk idan sarki ya mutu shi za zai zama to sarki idan ya zama sarki to zai bashi matsayi mai girma fatala fatala saqi ala zalim shi ko ya da sarki giya sai ya ga lokacin da mai yin abincin sarki yake sa guba a ciki falamma arada al-malik an yatanawala at-ta'am wa fi thumma ashfaqa alayhi al-zami lokacin da mai ba wa sarki giya ya ga sarki zai ci abinci kuma ya san akwai guba cikin wannan abincin sai ya tausaya wa sarki sai ya ce masa la ta kul dam inna fi summan kada ka ci wannan abincin akwai guba a ciki ya faɗa masa haka wa qala usaybu dam anta alaka wa anta sharabaka fi sum aidan sai wanda ya dafa abinci ya kai ma giyanka akwai guba a ciki sai sai suka fara jayayya sai sarki ya kira su sai ce wa mai giya ashir ka sha fashari ba min fashari ba sharaba sai ya sha giyan sai ce mai abinci kai kuma ka ci famtana alma- famtana sai ya hannu sai ki sha sai sarki ya nemi dabbobi ya ba wa dabba ya sha wannan giya wata dabba ya ba wata dabba kuma ta ta ta ci wannan abinci shikenan wasu malaman tafsiri sun ce giya wato kare ne karen da ya ci wannan abincin sai ya mutu wanda kuma ya sha wannan giya ba abin da ya same shi sai ya gane lallai an sa guba a cikin wannan abinci a giyan kuma ba a sa komai ba faliwa baratu zafi sai kan kukutan wannan mai shayar da shi walakin jalahu mama da sijini ma a yusuf sai dai ya sanya su dukansu zuwa gidan yari tare da yusuf saboda yana ganin kamar akwai munafurci a haɗe da shi ma mai shan mai ba shi giya to yayin da suka ga wannan mafarki suka gaya wa annabi yusuf fassara mafarki sai ya ba su labarin cewa wannan mai ba da giya zai koma ya ci gaba da aikinsa amma wannan mai ba da abinci wato za a kashe shi kala lahu ma ra'ayna shay'an kunna naktabiru ka fakat suka ce kai kuma ba abin da muka gani ƙarya muke yi mun yi ne saboda mu jarrabe ka kadai sai annabi yusuf ya ce wani amrin lazi fi da sa saboda haka an riga an yanke hukunci an hukunta abin da muke tambaya a kai saboda haka tammal amru haka da alamar ya shiga ba kokari ya wuce yi an riga an hukunta haka zai faru ko ba zai fata ba ko da kun ce ƙarya wuce ba ku yi mafarki ba
وقال النبي ظن أنه ناج منهما ادخلني عند ربك فأنفاه الشيطان ذكرتي فلبث بالسجن فلبث بالسجن سبع سنين وقال الملك إني أراد بعد قرارة إيمان يأكلون سبعا عجابا وسبع سنبلات وسبع سنبلات وخضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أتوني به رؤياي إن كنتم لرؤياي تعجبون
annabi yusuf alaihi salam wa qala allazi zanna annahu naji sai ya gaya wa lillazi zanna aikana annahu naji sai ya fada wanda ya tabbatar zai tsira shine sarhamu mai shayar da sarki giya annabi yusuf sai ya gaya mata wa huwa saqi uzkurni inda rabbik sai ne ka tunawa sarki labarina fa kullu ka gaya wa sarki inna fi sijni gulaman mabusun zulman a cikin wannan gidan yari akwai wani yaro da aka kulle shi saboda zalunci annabi yusuf ya gaya masa haka yana fita sai malaka jibril ya zo da ya zo sai ya ce masa an ta yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim ibrahim ulqiya fi nar fa lamnahu nar malaika هل لك من حاجة قال أما إليكم فلا أما إلى الله فبلا قلنا له سل الله ينجيه من هذا قال علمه بحالي يغنيني عن سؤالي وهذا جدك إسحاق ذبح حتى فداه الله بكبش وهذا يعقوب نزل به ما نزل ولم يستغيث بمخلوق وأنت أيام في السجن فقط تستغيث بمخلوق أنت ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عاتبه جبريل سيمكث في السجن مدة ورودي اذكرني إن ربك أي إثنى عشر سنة شكرا ملائكة جبريل أشيبه ويأتي مساء كيف كي يوسف ني دن يعقوب دن إسحاق دن إبراهيم كتني كاكنك النبي إبراهيم an jefa shi a cikin wuta mu mala'iku muka zo muka same shi muka ce kana da bukata ya ce a wurin kuma ku mala'iku ba da bukata sai suka ce wurin Allah ba ya ce a wurin Allah kuma akwai wanda ya ce ba da bukata wurin Allah ina da bukata kwarai a wurin Allah sai muka ce to ka roƙi Allah mana ya tserar da kai daga wannan hali da yake ciki sai ce ilmuhu bi hali yughnini an su'ali sanin Allah halin da nake ciki ya wadata ne yana roƙe shi ai yana ganin abin da nake ciki nan malamai suka ce annabi Ibrahim a lokacin yana cikin jazba saboda haka tun da Allah ya san halin da nake ciki ya bari a kona ni mana ba an kona masa bawansa ba ai ganin halin da nake ciki ya isa ba ya nace masa komai ba tunda ya san halin da nake ciki to saninsa ya wudar da ni ga barin roƙonsa haka ga kanka annabi ibrahim ya faɗa haka annabi ishaq alayhi salam shi ma abin da ya faru da shi ya faru da shi na yanka shi ma bai nemi taimako a wurin halitta ba Allah ya fashe shi da abun yanka mai girma saboda wasu malaman tarihi sun ce annabi ishaq ne za a yanka ba annabi isma'il ba alayhi salam to haka nan annabi yaqub alayhi salam shi ma abin da ya faru da shi ya faru da shi na jarrabawa bai nemi taimako wurin wani halitta ba amma kai annabin Allah annabi Yusuf dan zama da kai a gidan yari na yan kwanakin nan ko yan shekarun nan kana neman taimako a wurin mutum saboda haka a taba jibril jibril sai masa rarauka da mata rarauka sai ce Allah bai ji daɗin abin da ka yi nan ba saboda haka ta tamkutu fi sijini mutta ta rufe uskurni inda rabbin za ka zauna a cikin gidan kurkukun nan adadin harufan da ka faɗa cewa uskurni inda rabbin harufa ne guda sha biyu alifun zalun kafun ra'un nunun ya'un عين نون دال راء باء كاف wannan harufa guda sha biyu wanda kai amfani da su cewa a tunatar da kai wurin wannan to sai ka zauna a gidan yari yawan waɗannan harufa shekara sha biyu a nan wasu malam suka ce yayi sa'a ma da ba ce adadin huruf ba ba ce kowane harafi adadinsa ba alif ɗaya ne a ce ka zauna adadin shekara ɗaya kenan ba biyu shekara biyu hada uku kaf ashirin ne kala mana kafin ashirin to kowane harafi a ce ka zauna adadin wannan harufan raɗari biyu ne to inda adadin wannan harufa aka ce adadin kowane harafi to abun ya yi yawa amma adadin harufan duka guda sha biyu to shekara sha biyu sai annabi yusuf ya zauna shekara sha biyu a gidan wannan yare kafin nan dama ya yi shekara biyar sai ya ƙara shekara bakwai ya zama shekara sha biyu fa'anzahu shaidan zikirar rabbihi sai shaidan ya mantar da shi tunatar da mai gidansa imam al-qurrabi ya kawo tafsirin malamai kala biyu yace wannan shine na ɗaya. sai shaidan ya mantar da shi wannan mai shayar da sarki giya bai tuna ya tunatar da mai gidansa cewa ga can wani a kulle zalunci ba wannan shine fassara na farko fassara na biyu fa anzahu shaytan sai shaytan ya mantar da annabi yusuf alaihi salam zikira rabbihi ya ambaci ubangijinsa a wurin lokacin da ya ga halin da yake ciki sai ya ce a tunatar da shi wurin wani ba wurin ubangiji ba saboda haka fanzahu da mirin yana koma kan annabi yusuf ne a fadin wasu malaman tafsiri sai aka manta shi dan yawancin da shi kare tuna ya ambaci ubangijinsa sai ambaci wani sarki cewa sarki ya tuna da shi saboda haka falabi ta fi sijini bi asinin sai annabi yusuf ya zauna a cikin kurkuku shekaru doriya wasu ɗan shekaru a nan nan ma malaman tafsiri sun yi mangano a me ake nufi da bid asinin wasu malaman tafsiri suka ce daga shekara uku zuwa shekara tara shine bid'a sinin wasu malamai suka ce a bakwai kawai shine bid'a wasu malamai suka ce a tara da bangano dai mabambanta alayi halin shekaru ne da basu kai guda goma ba sai don shekara bakwai din ne bayan dama ya yi biyar yanzu ya shekara bakwai sai zauna shekara sha biyu a wannan gida na gidan yari shekara sha biyu saboda abinda ya faɗa cewa tunar da shi wurin sarki ainihin Allah ya zarge shi akan wannan imamu khazin ya kawo da mala'ika jibril ya gaya masa haka yace amma Allah yana fushi da ni yace a baya fushi da kai amma dai ya ƙara ma shekaru da zaka yi a gidan yari yace to in dai Allah baya fushi da ni duk wannan mai sauki ne duk shekaru da za a ƙara idan dai ba fushin Allah to lamarin akwai sauki saboda haka ya ƙara shekarun da yayi ya zauna shekara goma sha biyu a gidan yari dalilin fitar da zai zo shine abin da za mu karanta gobe insha Allah mafarkin da shi wannan sarki zai yi na ainihin shanu guda bakwai ƙosassu da kuma ramammu guda bakwai da zangarniya guda bakwai wanda suke dauke da hatsi da kuma guda bakwai wanda ba su da komai a kai sai zama to shine dalilin fitan annabi yusuf da ya gidan yari za mu tsaya a nan allah ya riko da hannun allah gafarta mana allah sanya mu cikin wanda ta cikin wannan wata allah ƙara shi mu lafiya allah ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu dukkan bala'in da ke faruwa allah ya ɗauke mana alfarma manzo allah sallallahu alaihi wasallam allah ya biya mana dukkan bukatun mu فرما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإقرار العظيم يا رب العزة والإصفات وكلنا في دار الحالة ثبت قلوبنا على الإيمان وارشدنا للإنسان وانظر لنا نظرا إلى الله وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة ولنا ذرية مباركة تكون لنا بلا مشاركة ولنا ذرية مباركة تكون لنا بلا مشاركة وجاب لنا كل من آتنا إلى ربي سرعتنا بالمصطفى شفيع المعشر كرم وابن الكوثر عليه صلى ربنا وسلم على خالد سيدنا وأمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين